بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى wanda cikin ni'imansa ne da jin kansa da tausayinsa da rahamansa ya sake hada fuskokinmu a wannan rana ta ɗaya ga watan Ramadan wanda yake yammaci ne ta ranar Asabar shekara hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda yake da kuma ɗaya ga watan uku shekara ta 2025 kamar yanda Alhaji Dan Juma yayi bayani da honorable yau yake wannan masallaci yake cika shekara ɗaya daidai da buɗe shi a matsayin masallaci na juma'a sannan kuma yau ita ce ɗaya ga watan ramadan muna fatan mu ma Allah ya sa muna ɗaya daga cikin wanda zai musu rahama a wannan duniya da lahira da kuma ɗakinsa da ake ƙoƙarin raya shi ‘yan uwa masu albarka kamar yadda kuka sani a duk shekara mukan yi takaitattun bayanai na inda tafsirinmu zai sa gaba da kuma wasu sakonni takaitattu wanda ake yin sa a farko ba tare da sake maimaita su ba bayan farawa muna godiya da Allah kamar yadda muka ji a farko da ƙarshen al'amari domin ni'iman sa ne ba iyawan mu bane sannan na biyu muna godiya ta musamman ga shi bawon Allah da Allah ya bashi ikon yin wakafi na wannan masallaci kuma ya ga dacewan ya damka shi a hannun mu a matsayin wakafi cikakken wakafi ɗari bisa ɗari domin gudanar da shi sannan godiya ta musamman ga 'yan uwa musamman makwabta na waɗannan masallaci da sauran 'yan uwa ɗaliban ilimi ilin su malam murtala su malam umar su malam isa da malam abdurrahman abubakar waɗanda ba su gajiya ba wurin shayar da al'umma ilimin da allah ya ba su a wannan masallaci da dukkanin wanda muka ambata da wanda mu ambata muna roƙon allah ya saka musu da alkhairi kuma ya sa aljanna ita ce makomanmu baki daya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai gode ma Allah ba duk mutumin da baya gode ma mutane wani rabul nadir abubakar ba siyasa ce ta hada mu da shi ba akwai abinda malam kabiru ya manta bai faɗa ba malam nadir tuntuni tare kusan duk muka taso da su duk wani faɗi tashi ta da'awa da su muka yi sannan kuma hafizi ne na alkur'ani da haka ya zo nan ne a matsayin ma'abocin littafin Allah a matakin farko sannan na biyu a matsayin wakilinmu wanda suke wakiltanmu a siyasance mu ko muke wakiltansa a masallatai muna roƙon Allah ta'ala ya muku jagoranci ya shige muku gaba ya kama hannayenku daga yin abin da zai fusata shi ya taimake ku a wurin abin da zai tsiratar da ku da mu baki ɗaya. yan uwa a kullum mukan yi ta'aziyan wasu rayuka da muka rasa masu muhimmanci a shekara ba don komai ba sai don falalan watan ramadan da albarkan da ke cikinsa muna fatan idan mun ambace su da sunar ta'aziyya to ya zama na cewa rahaman Allah ya isa zuwa gare su akwai manyan bayin Allah da muka rasa su a wannan jiha wanda rashinsu ya shafi ƙasa baki ɗaya mafi girmansu shine babban malaminmu shek isakinus almadani malam isakinus almadani muna raye tare da shi shekarar da ta wuce amma ba da jimawa ba wasu kwanaki da suka shuɗe an yi jana'izan malam Allah ta'ala ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa akwai wani malamin namu shi ma sananne malam abdullahi as-salafi wanda malami ne cikakke na sunna kuma malami na gaske shi ma malam abdullahi muna ta'aziyya ga al'umman musulmi baki daya tare da roƙon Allah ta'ala ya sanya aljanna ita ce makoma a gare shi akwai iyayen ƙasa jagorori su ma da muka yi rashi daga cikinsu wanda daga ciki akwai malam jafaru makarfi wanda uba ne kusan gare mu baki daya a jihar kaduna baki daya a jni mun san shi allah ya gafarta mishi shi ma ya kyautata makwancinsa da su da ma waɗanda ba mu ambata ba baki daya manufofinmu ko madogaranmu a tafsirin bana za mu mai da hankali ne akan abubuwa kamar haka kowane shekara ta yiwu tafsiri iya ɗaukan salo wanda zai dace da yanayin da al'umma suke ciki na farko dai muna fata kuma za mu iya ƙoƙarin ɗan abin da Allah ya ba mu na ilimi ya zamto duk abin da za mu faɗi madogaranmu ya zamto shi ne alkitabuwa sunna za mu iya ƙoƙari abin da ya shafi alƙur'ani da sunna su ne abubuwan da za mu ba muhimmanci fiye da duk wasu abubuwa wanda ba su ba sannan na biyu za mu iya ƙoƙari insha Allahu ta'ala wurin bayar da muhimmanci kan ganin haɗin kan al'umma musulmi da kuma samar da zaman lafiya a cikin al'umma domin idan babu haɗin kai da zaman lafiya al'umma ba za ta taɓa ci gaba ba gaba ta uku wannan tafsiri insha Allahu zai karkatu ne zuwa ga abin da ya shafi gyaran zukata na mutane domin idan zuciya ta gyaru sannan ne ake samun biyan bukata in zuciya bata gyaru ba kuma to duk abin da ake so baya ginuwa gaba ta hudu insha Allah ta'ala wannan tafsiri zai iya kokari wurin fito da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne jagororin al'umma kuma su ne waɗanda Allah ya ce mai imani irin imanin su sannan mu shari'a fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw abu na kusa da ƙarshe za mu yi addu'a ta musamman kamar yadda na faɗa saboda munasabar ramadan bagire ne na addu'a da ba a sakaci da shi addu'a a koda yaushe musamman a kowace ramadana a irin munasaban wannan da muke kyautata mu Allah zato mukan yi addu'a ga malaminmu Sheikh Muhammad Bello Ahmad Al'adamawi Allah ta'ala ya ji kan malam Bello Al'adamawi da rahama Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka sa aljanna ita ce makoman malam ya Allah ka ɗauki rayuwar makan ina abinda ka ɗauki rayuwarsa a kanta sannan muna addu'a ga uba na al'umma baki ɗaya alhaji amadu cancangi shi kam wannan ina ga in duk kullum muka yi masa addu'a da wuya mu iya biyan shi bashin abin da ya shuka na alkhairi a cikin al'umma musamman na jihar kaduna da haka muna roƙon allah ya malaji amadu cancangi rahama ya kai haske kabarinsa akwai ɗaya daga cikin malamanmu da ya fama da jinya amma alhamdulillah yana samun sauki shine Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahli Sunna na jihar Kano wanda yake amini ne ga Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ji kansa da rahama muna roƙon Allah ta'ala ya ba malan lafiya ya kuma tashi kafadinsa cikin aminci ya sanya kafara ne a gare shi gabobi biyu da suka yi saura a matsayin shimfiɗa na farko dan uwa Alhaji Danjuma yayi bayani anan dangane da gudunmuwa da ake ta samu ko in ce ci gaba a wannan masallaci na faɗi na baya wanda shine mafi muhimmanci raya masallaci da tsabtace shi da kuma raya al'umma da karatu a ciki na ambaci sunan yan uwa da suke bamu gudunmuwa da su malam Umar Lawal ma shi ba ambace shi ba yana daga cikin mutane da yawa da suke bamu gudunmuwa na masallaci yake kaiwa inda yake a yanzu sannan daga bisani idan kun kalli wannan masallaci tun a bara mun so mu itikafi a wannan masallacin a bana tambayoyi kansu sun yawaita yawa na sosai ba a nan ba har gida mutane sukan bi ni a can suna tambayan to Allah idan za a itikafi menene tsarin ba amma hanzari ba gudu ba ba za mu iya itikafi a yanayin da masallacin yake ciki ba ga dai shi masallaci ne har masallaci amma bayukanmu da muke da su babu banɗaki irin wanda yake na tsuguno duka na kewaye ne a ciki to kaga ba zai yi wa a zo a kwana a yi ne ba tare da kuma bukata ta bijiro wasu daga cikinmu ba don nan haka cikin taimakon Allah wancan fili da ke yamma da masallaci kamar yadda Alhaji Danjuma ya faɗa fili ne wanda aka tallata shi ko muka neme shi domin mu masallacin mata a wurin an sha wahala kwarai da gaske duk wanda suka sani sun sani har muka gama siyan filin ba san wane ne mai filin ba kuma har muka gama siya ƙara ma filin kuɗi ake yi sai ka ce za mu shaguna a wurin to amma cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimaka cikin agajinsa da rahamansa an mallaki wannan fili din kuma tsirarun masu gudanar da wannan masallaci su suka yanka wa junansa haraji aka haɗa wannan kuɗi aka biya wannan fili har wa yau ba zai ishe mu abin da muke so a yi a wannan wurin gaba ɗayansa ba saboda ana bukatar masallacin mata in ana tarawihi har a damina za ka ga yadda ruwa ke dukan mata a waje suna sallah saboda haka filin da muke da shi a yanzu zai iya yi mana masallacin mata zai iya yi mana banɗaki na mata wanda ke da wancan gida na gefe ya aminta mana mu sama masa wani matsuguni zai ba mu nashi mu rushe shi mu haɗe mu fitar da wurin alolan maza da banɗakin su da ajujuwa da za mu ɗora a sama wanda daga cikin manufar ajin shine haddatar da yara marayu da marasa galihu littafin Allah da karatuttuka daban-daban don haka nake so in yi amfani da wannan dama tun a buɗewa mai kira da babban murya ga duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko zai iya zuwa ya gina mana gaba ɗaya wannan shine babban bukatanmu ko kuma gudunmuwa na kuɗi ko na kayan aiki da mutum zai iya bayarwa shi ma muna maraba da wannan muna fatan idan Allah ya sa kukanmu ya kai ga wanda suke da hali don Allah su dubi halin da wannan masallaci yake ciki domin in ka zo ka ga yadda yara ke karatun ƙur'ani masallacin da tarbiyyarsu lalle za ka yi farin ciki Allah ta'ala kuma ya taimake mu ya ba da ikon taimakawa a kai gaba ta ƙarshe ina so in yi sanarwa dangane da na farko mun yi ta ma a jiya shine sallan tarawihi insha Allah ta'ala a yau za mu fara sallan tarawihi a wannan masallaci kuma za a rinka fara shi ne bayan kammala sallan isha'i in Allah ya yarda sannan kamar inda malam kabiru ya magana a yau yanayi ne ya sa muka yi jinkirin farawa saboda mai girma sarkin dan bushiya ya ce yana so zai halarta to girmamawa gare shi shi ne mu saurari zuwansa sannan ga honorable nadir shi ma yau tun da asuba ke kira ni a waya ya ce min yana so zai halarci wannan tafsiri din to saboda su da alfarman da addini ya basu na girma da matsayi a cikin al'umma shi yasa muka yi jinkiri saboda mu girmama matsayin da Allah ta'ala ya ba su a cikin mu amma in Allah ya yarda daga gobe tafsirin mu zai rinka farawa ne karfe 4 da rabi daidai in Allah ya so ya yarda zuwa karfe 5 da rabi wannan sune sanarwa sai sanarwa ta ƙarshe mai muhimmanci wanda lokacin da wannan takarda da zan karanta ta shigo hannuna Allah shaida ne sai da na koma gefe nema waɗannan mutane addu'a na musamman duk da ban san suwa ne ne su ba takarda ce da ke dauke da leta headed takensa shine open hospital masallacin mus'ab bin umair dan bushiya new millennium city kaduna suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hukumar sabon asibitin open hospital da ke plot c3 umar yar aduwa way by sheikh tijjani mu'az road millennium city kaduna jikin HM and Plaza ko na farin cikin sanar da al'ummar Millennium City a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan dukkan al'umma za su iya na farko buɗe kati kyauta a wannan wuri ba tare da cajin ko sisi ba na biyu ganin likita kyauta ba tare da an biya kuɗi ba na uku mutum zai samu ragowar kashe hamsin cikin ɗari a kan kuɗin karɓan haihuwa duk matan da za ta haihu a wannan wuri za ta biya rabin kuɗi ne ba tare da ta biya cikakken kuɗin da ake biya ba sai na biyu shine wanda ya haɗa da aikin fiɗa wato cs idan ya kai ga za a yi mace cs shi kansa rabin kuɗin za a biya ba cikakke ba shine suka ce muna fatan hakan zai taimaka wajen sauƙaƙawa jama'a samun ingantaccen lafiya da kulawa a ƙarshe muna roƙon Allah ya karɓi wannan aiki namu wassalamu alaikum wa rahmatullahi Dr. Taso Ibrahim Medical Director sai sa lamban wayan shi da haka wannan sanarwa ne mai muhimmanci ga al'umman wannan gari domin su hanzarta su ribaci wannan dama da Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗannan su ne sanarwa a taƙaice da muke da su ina so tun da dai mun ce tafsiri za a yi za mu yi amfani da minti ko biyar ko makamancin wannan ko goma mu fassara ko da ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani don ya zamto dai tabbas mun buɗe tafsiri ɗin idan Allah ta'ala mai kowa mai koma ya kai mu gobe sai mu ɗaura a bara mun tuƙe aya ta shida ne za mu tashi da bakwai amma za mu yi da baya da baya mu dawo kan aya ta hudu saboda ya game mana wurin fassarar abin da muka tsaya a kansa da aka za mu tashi a aya ta hudu. fadin Allah madaukakin sarki wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda zancensa yake burge ka a rayuwar duniya wa huwa yushhidu wa huwa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi kuma wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi kuma yana mai shaidantar maka da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa na cewa da gaske ne wallahi yana son ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin gaskiyar magana ita ce wa huwa aladul hisab alhalin shi mai tsananin husuma ne wannan aya takwara ce ga ayoyi guda biyu da muka shuɗe su a bara wanda Allah subhanahu wata'ala ya kasabta mutane zuwa gida hudu ko biyar Allah madaukakin sarki ya ambaci mutanen da tsantsan duniya ita ce a gabansu shine fadin Allah faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai daga cikin mutane waɗanda kullum addu'ansu yaki duniya ne sawa'un halal za su samu ko haramun ne ba wannan ne damuwansu ba wannan su ne kashi na farko su ne kashin mutanen da ba su imani da lahira ba duniya ita ce mafi makuran tunaninsu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kashin mutane na biyu wanda suka haɗa gida biyu wato su ne asalin wato muminai ya Allah ka samu daga cikinsu su ne waɗanda suke cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya ubangiji ka bamu mai kyau a nan gidan duniya sannan kuma ka bamu mai kyau a ranar lahira sannan ka tsare mu daga asalin wato azaban gidan wuta wannan nau'i na mutane Allah subhanahu wataala ya nuna cewa na farko su ba ci ma zaune ba ne ba mutane ba ne masu matacciyar zuciya mutane ne da suke tashi su nemi duniya don sun ce atina fi duniya hasana ya nuna suna nema ba su zauna sun miƙe kafa ba sannan kuma suna fafutukan neman ilimin lahira don sun san ita ce matabbata shine ma'anan wafil akhirati hasana waƙina azaban nar wannan shine abinda malamai suka yi nini zuwa gare shi suna ƙoƙarin samun duk wani abu wanda za su samu na matan aure ba tare da sun yi zina ba tarbiyyar 'ya'ya ba tare da sun bar 'ya'yansu sakaka babu tarbiyya a tare da su ba sannan har wa yau ba su manta da abinda Allah halasta musu na jin daɗi a gidan duniya ba baya zama laifi ga mutum don ya ji daɗi a duniya matukar ba jin daɗin nan ya zake da shi zuwa ga sabon Allah ba ko kuma ya kai shi zuwa ga rashin fitar da haƙƙin Allah a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tarar duk da darajar da sahabbai suke da shi Allah ya sanya ma'abota dukiya a cikinsu sun yi fintinkau ga waɗanda ba su da dukiya a hannunsu muna da hadisin da muka karanta da ku a wannan masallaci manzala sallallahu alaihi wasallam sahabbai wanda suke ba mawadata ba suka kawo ƙaran wani abin da mawadatan cikinsu suke yi zahaba ahalud dusuri bil ujuri ma'abuta falala da dukiya sun tafi da lada ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su wa ma zaka me haka yake nufi suka ce suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke azumi sannan kuma suna sadaka da raran dukiyar da Allah ya ba su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su shin bala sanar da ku abinda idan kuka aikata za ku cin musu a falala da matsayi ba suka ce kwarai da gaske muna so ya ce ku rinka faɗin subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar za ku samu lada mai tarin yawa irin na sadakan da suke yi suka je suna yi bayan kwana biyu su ma da yake sahabbai ne babu lalaci suka gano talakawan nayi su ma sai suka dora suna yi suka ƙara yo kwamiti na musamman suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu hannu da shuni fa sun samu labarin satan amsan da ka bamu su ma suna yi me suke nufi wato a taka musu birki ko ba haka bane ya za su ci a duniya kuma su bi mu a lahira dan adam mai wuyan gane hali sun manta aljanna ta isa kowa duk wanda ya samu aljanna ya huta aljanna galibi ana zuwanta ta kofofi biyu kofan godiya idan Allah ya mabawa ni'ima wa idda azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid sannan kuma akwai kofan da da hakuri ake shiga aljanna da shi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab shine suka ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan sahabbai su ma suna yanda muke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ƙara kirkiro musu wani abun ba sai ce da su zalika fadlullahi utihi man yashau wannan falala ce ta Allah yake bayarwa ga wanda ya so to ashe ko tunda har Allah ne mai bayarwa bai zama aibi ba dan ka roke shi ya baka Allah subhanahu wataala baya gori Allah subhanahu wataala in yake kyauta ta samu dan adam ne zai iya maka kyauta ya zo ya goranta maka amma Allah baya yin wannan tsakaninka da ubangijinka dama ce na ka roƙe shi duk abin da Allah ya asalin wato baka iko to shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya nuna ce mu cewa in mun roƙi duniya ba laifi bane har ma ya ce mu nemi tsari da talauci kamar yadda zamu nema daga kafirci duk safiyan duniya annan sallallahu yakan yi addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri ya Allah ina neman tsarinka daga kafirci da talauci wannan ya nuna cewa ashe talauci dan uwan kafirci ne an samu waɗanda tun zamanin sahabbai suka yi ridda suka bar musulunci saboda tsananin talauci irin su ar-rajjal ibn unfuwa wannan a zamanin da kenan wallahi ina muku rantsuwa ba ku sani ba ni da idona na ga mutumin da saboda za a ba shi aiki a wani kamfani a jihar kaduna nan ya yi ridda daga muhammad sani ya koma ezekiel ni na gan shi da idona kuma bafin latani ne uwanmu sosai na je attachment a wani kamfani a nan kaduna lokacin ina makaranta aka tura ni department ɗinsu an kira sallah na ce da shi muhammad sani ya ce da amna ce mu je mi sallah ce to kaje ina zuwa tun yana ɓoye mu sai na fahimci ina jin wannan odo ɗin kun san kafir yana wani irin wari ko mun kwalliyansa na ji wannan hamamin na tashi kuma sai in ga in ne maganar sallah sai ce in je zai zo sai wani kirista zo ya kalle ni a gaban idona sai ya tuntsire min da dariya ya ce ka doka shi din dan wanka ne haka ya ce mu na ce ban gane mai ce namu ne ka gaya mai gaskiya sai ya zira hannunsa a kirjin shi wancan kasar rigar shi sai ya zaro mun cross ya fito da shi ya ce ka gani namu ne wannan ba naka ba sau da aka kayi a kuri ustaz wannan ina haza da kuwa bala'ul mubi to shi ne na ce mishi wani mai ya kai ka ga wannan asara muhammad sani kuma bai canza sunan shi ba sai ce talauci na ce ba uzuri ba ne an yi sahabin da rigansa ɗaya ne a duniya annabinka sallallahu annabinmu sallallahu alaihi wasallam yana daura dutse a cikinsa saboda yunwa bai sa ya ci haram ba sahabi kan fadi a masallaci saboda bai ci ba har sai ɗan uwansa sun gane sannan su bashi abincin da zai ci to amma shi haka nan ya ridda ya bar musulunci to waɗannan ayoyi da gaske abin da suke nuna shi mu akai mu gane cewa duk abin da za mu samu a duniya idan ba zai kai mu ga rahman Allah ba wallahi haƙuri shi ya fiye maka sannan kuma duk abin da mutum zai samu ya zamto ya kai shi zuwa ga aljanna to ko da ni'ima ce a duniya falala biyu ne Allah ya so ya hada mishi ba laifi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahih sunan tirmidhi yake cewa duk mutumin da hadisin Anas dan Malik duk mutumin da ya zamto lahira ita ce himmansa duk kokarinsa shine ya zai samu lahira to Allah madaukakin sarki zai sa masa wadatansa a cikin zuciyarsa ka san wadatan zuci ita ce wadata ko idan mutum bai da wadatan zuci duk abin da za ka yi mishi to ba zai zamto ya wadatu ba wani mutum mai sai da dabino a masallacin sultan bello da jimawa yana sai da dabino wani bawan Allah ya shigo attajiri ne ya ciro kuɗi ya miƙa mishi ya ce baba dattijo ne ya ce gashi ya ce to sai ya sa leda zai rufe dabinan ya shiga masallaci sai ce zo baba ya ce na za ka ya ce ba za a kai maliman ba ne ɗan agaji ne ko mai sai da dabino ashe bai gaji ba ba irinmu bayan an gaji to shi ne sai ya ce a'a wannan naka ne ai na aika da na masallaci ni da kai ne wannan na baka ka sai ma iyalinka wani abu kaga wannan mutumin kirki ne wallahi malam sai dattijan ne ce da shi alhaji ya ce rike kayan nan Allah ya maka albarka Allah ya ƙara ma dukiya albarka dan Allah ka ba wani sai ya duka ƙasan katakon dabinan ya zaro a tamfa guda biyu yace da wannan sana'an yanzu na kusan gama ma yara kayan sallah kaga biyu nan saura na ƴan mazan na gama da ƴan mata daga nan amma mu yanzu alhamdulillah mun yi hudu ba kan illan maula da roƙo akan mimbarin nan mun ji hadisai da ayoyinsu a Kaduna ne shi yasa na faɗi wurin ba sahabi bane wannan anan ne tare da haka Allah bai aibanta shi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to duk wanda lahira yake nufi Allah zai sai mai wadata a zuciyarsa sannan Allah zai tattara masa duk karfinsa wuri daya ba za ka iya karya shi ba sannan Allah mu duniya za ta zo mishi alhalin tana mai kaskantar da kanta duk mutumin da ya nufaci Allah zaka ga Allah zai bashi arziki arziki ba lalle baka dukiya ba lafiya arziki ne Allah ya baka ɗa nagari arziki ne Allah yi ka mai mutunci a cikin al'umma ana ganin alfarman mutuncinka wallahi ya fi dukiya ina ga wani rabu za ka yadda da ni akan wani to sau da haka nan waɗannan suna daga cikin abin da nan sulaf ya faɗa sai ya koma ɗayan ɓangaren ya ce duk mutumin da ya koma duniya ce damuwansa to da sannan Allah zai sa mai talaucinsa a gaban idanuwansa duk abin da Allah zai ba mutum sai ya rinka kallon wane wane ya wane ya fi ni gabanmu ya fara shekaran shi biyu fa yanzu jiyan da ya zama multimiloniya to kai bayan shekara biyu akwai wanda sun fi shekara uku suna gadan asibiti su ce mene ba abin da za su faɗi to wannan annan su sun ce Allah zai sami shi rashin talaucinsa a gaban idansa sannan kuma Allah madaukakin sarki zai lalata al'amarinsa duk abin da ya dafa sai ya ga ba zai ishe shi ba ya Allah ka tsare mu sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kokarin sa kuma duniya ba za ta zo mishi ba sai gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya so ya zo masa shine ma'anan fadin Allah madaukake man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirah Allah ta'ala ce duk wanda ya nufin lahira da aikinsa wasa'a laha sa'yaha yi aiki irin aikin mutanen kirki masu neman aljanna fa ulaika kana sa'ihum mashkura irin waɗannan mutane sune wanda aikin su yake zama abun godiya ai ma'ana karbabbe a wurin Allah Allah ta'ala karshe ya ja hankalin mu kuma ya nuna shi mu akan cewa mu dogara zuwa gare shi wannan shine kalmomin da zamu iya farawa da su a matsayin budewa insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a sunfin mutane na uku domin jin su wane ne su idan nagari ne mai kokari mai koyi da su idan wanda ba nagari ba ne mu nemi tsarin Allah kuma mu nemi kariya ta aikata ayyuka na kwarai muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya fe mana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah na saurara tukuna kai